نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نوتا sha takwas ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne ya dace da sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a satin da ya wuce har yanzu mana karatu ne a cikin alfasul khamis fasali na biyar muna nan kuma a cikin madakhilu shaitan li ifsadil qulub hanyoyin da shaitan yakan bi ya zake wa dan adam wajen ya lalata masa zuciya wanda lalata zuciya kuma shine asalin kowanne sharri domin ji yadda ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah malin ya kawo mana maganganun sa wancan sati hanyoyin da aiki yakan kawwana kafin ya fito ya zama cikakken aiki daga zuciyar mutum tun yana a wasuwasi ya zama ɗarsuwa ya zama sha'awa ya zo ya zama azima har zuwa lokacin da za a aiwatar da shi to za mu tashi daidai gabar da malam yace kaifa yadkhulu shaytanu ala al-insan to yaya shedan yake iya samun dama ya shiga wa dan adam ya fara shiga jikin dan adam ba shiga ta jiki ta bugewa ba a'a shiga ta cikin zuciya yadda zai iya tasiri akan ayyukansa na yau da kullun ya shedan yakan yi wacce hanya yakan bi wajen ya ga yi tasiri akan dan adam malaiti qala ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ibn al-jawzi Allah ya masa rama yake cewa ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim ake nufi ba abdurrahman ibn al-jawzi wannan shi yana gaban ibn al-qayyim yana gaban malam ibn al-qayyim ibn taymiya ma sosai dan shi an haife shi a shekara ta 510 shi ibn al-jawzi kenan abdurrahman ibn al-jawzi abul faraj an haife shi a shekara ta 510 ya kuma ga Allah maɗaukin sarki a shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai to kaga shi kuma ibn taimiyya da ibn qayyim dukkanin sun rayu a ƙarni na takwas shekara ɗari bakwai da wani abu Allah ya musu rahama gaba ɗaya wannan babban malami yake cewa inna ma ya dakhulu ala nasi bi qadri ma yumkinuhu shi dan yakan samun dama ya shiga wa dan adam ne wajen cutar da shi bi qadri ma yumkinuhu gargwadan damar da ya samu gwargwadon kai damar da ka bashi gwargwadon yadda ya iya shiga ya fita ya samu hanyoyi gwargwadon wannan hanyar yake biya shiga jikin mutum wa yazidu tamakkunuhu minhum wa yaqillu ala miqdari yaqdhatihim kuma wannan damar ta shedani takan karu ko kuma ta ragu ta rauni gwargwadon farkawar dan adam din gwargwadon yadda yake a fadake yake a lure yake kallon hagunsa da damansa wajen kaiwa da komawar abubuwan da za su ba shaidan ɗin dama ya shiga jikinsa to gwargwadon wannan ne zai sa shaidan ɗin ya samu dama ya shiga jikinsa gwargwadon wannan ne zai sa shaidan kuma ya yi nesa da shi ya kasa shiga jikinsa wa ghaflatihim da kuma gwargwadon gafalan mutum wa jahalihim wa ilmihim da kuma gwargwadon jahilcin mutum da kuma gwargwadon ilimin mutum waɗannan abubuwan su suke ba shaidan dama matakar mutum yana da abubuwa guda biyu faɗaka da kuma ilimi to shaɗan zai nesa da shi matuƙar mutum yana da abubuwa guda biyu shine jahilci da kuma gafala shaɗan zai zo dab da shi in aka ce faɗaka ya kasance ko da yaushe mutum yana ƙoƙarin kallon abin da yake me za ka aikata me kake aikatawa kuma a me ka aikata a baya sannan iliminka da kake da shi shi zai taimaka maka wajen tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba abu kaza shedan yana so abu kaza shedan baya so dan ka guje shi iliminka shi zai tantance maka dan yan uwa babu wata hanya da shedan ya fi so mafi saukin halakar da mutane yan uwa kamar jahilci dukkanin hanyoyin da shedan kan bi halakar da mutum yan uwa mafi saukin hanya mafi daɗin hanya shedan yana zaune yaki shingida ya ɗora kafa ɗaya akan ɗaya yake halakar da mutum shine jahilci matuƙar mutum jahili ne to shedan ya samu dama shi yasa za ku ga kashi casa'in a cikin wanda shedan ya ɓatar daga farkon duniya zuwa yanzu ku ga jahilci ne eh sauran shine za su ɗauki son zuciya da sauran abubuwa amma jahilci shine abin da shedan ya kan fi taka rawa a kansa Allah maɗaukakin sarki mana tsari da jahilci wa'alam mala yace ka sani annal qalba ita zuciya wato wato wani irin misali ne malam ibn al-jawzi zai buga mana yanzu ya ce ita zuciya kalhisni kamar wata ganuwa ce in aka ce ganuwa kamar garin kano a da a yadda yake kun ga ai ganuwa ce ta kewaye shi ko yawwa ganuwa ce ta kewaye shi gaba ɗaya cikin garin kuma yana cikin a ganuwar ungoyoyi da gidajen mutane suna cikin ganuwar amma dai za ku ga akwai katanga katuwa mai kauri da tsayi da ta kewaye ginin gaba ɗaya ta yadda ba za ka iya zuwa ka shiga wannan garin ba sai ka bi ta ina ta ƙofar ganuwar to ita zuciya dan adam yan uwa kamar ganuwar wannan katangar da aka kewaye gari da ita wa ala zalikal hisin suwarun a cikin wannan ganuwar kuma akwai yan ƙanana ƙananan gine-gine da katangu gidaje haka su ne garu su ne unguyoyi da gidajen da suke cikin ganuwar kenan yan uwa an fahimta aiko to haka zuciyar dan adam take malai ce wali suwari abwabun wa fihi sulamu aina wafi yace a cikin waɗannan a gidajen kuma ko unguyoyin da suke cikin wannan ganoyin akwai kofofi kowane gida ka samu akwai kofar da zaka shiga ta cikinsa wa fi sulamun kuma akwai tagogi ma'ana windows da suke jikin wannan gidajen zaka samu kowane gida aka gina ba za ka rasa shi da taga da kuma kofa ba ba za a gida kurman gida ba a doɗe shi gaba ɗaya babu kofa babu window to ta ina za a shiga kenan idan ma an shiga ta ina za a ji iska kenan za ka ga to haka kowanne gida yake ya ce to a cikin zuciya a cikin zuciya akwai windoji da tagogi da kuma ƙofofi da ake bubbuɗewa wasakinuhu al'aqal yace wanda yake zaune a cikin wannan gidajen da sauransu shine hankalin da ke jikin mutum wal mala'ikatu tataraddadu idza zalika al-hisn mala'iku kuma suna kaiwa su komo a wannan katangar a wannan ganuwar a gefen wannan ganuwar suna gadi kenan wa ila jambaihi a gefen wannan ganuwar rabadun fihi hawa wa shayatini takhtalifu ila zalika rabad min ghairi mani'in a gefen wannan ganuwar daga waje ba cikin ganuwar ba daga wajenta dab da ita akwai rabadun aka ce rabadun shine a annahiyatu min shay gefen abu kenan ma'ana akwai 'yan gine-gine kuka ce akwai ta 'yar unguwa da ita ba ta cikin wannan ganuwar su ma 'yan gine-ginen su ne da 'yan mazauninsu a wajen to a cikin wannan unguwa ko gidajen da suke gefen wannan ganuwar alhawa abin da yake cikinta su ne son zuciya ma'ana son zuciya su ne suke zaune a waɗannan gurare washayatsinu da kuma shaidanu takhtalifu idza dalika rabat min ghairi mani'in suna kaiwa su komo su komo a gefen wannan a cikin wannan a cikin wannan unguwar tasu min ghairi mani'in ba tare da wani abu ya hana su ba ba sa iya shiga cikin ganuwar amma kuma suna gefanta dab da ita ga ganuwar ga unguyoyin su saboda haka duk inda su je su kai su komo suna kai su komo a wannan gurin ne ba sa iya shiga cikin ganuwar wal harbu qa'ima sai dai kuma yaƙi ne yake a tsaye akwai yaƙi mai ƙarfi bai na ahalil hisni wa ahalil rabab tsakanin mutanen da suke cikin ganuwan nan da kuma wanda suke zaune a wannan gefen su shaɗan kenan da san zuciya ɗan uwa an fahimta to haka al'amarin yake والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعد الظلم شيطانو كود وشي باسا gushewa suna kaiwa su komo. suna kewayawa a gefen wannan katangar a gefen wannan ganuwar ba za dai su shiga ciki ba kai tsaye amma suna kaiwa su komowa me suke shi ne ce tatlubu gafalatul haris suna neman gafalar mai gadin wannan wannan ganuwar ne suna nema koda da kiftawar ido ne koda sau ɗaya ɗan gafala ya ɗan rafkana hankalinsa ya kauce don su samu su shiga min ba'adi sulami ta wannan tagogin da aka buɗe su wuf su shiga su je su barnar da su kuma su fito Allah ya san mana gane yadda misalin yake ko yawwa yace fayan baghi lil haris yace to kaga tunda haka ne to ya kamata a ce shi mai gadin da yake gadin wannan katangar da gidajen da windoji da tagogin da suke cikin wannan ganuwar ay ya'rifa jami'a abwabil hisn ya gane dukkanin kofofin da suke cikin wannan ganuwar dukkanin gidajen da suke ciki a ce ya gane su ma'ana duk matakai da shaidan yakan iya biya shiga cikin zuciyar mutum a ce mutum ya gano su shine abin da malai yake nufi allazi qad wukila bi hibzihi wanda shi mai gadin aka wakilta shi dan ya kiyaye su ya gadin su ya kamata a ce duk ya gano su kofofi nawa muke da su windoji nawa muke da su ta ina za a iya bi a shiga wacce kofa take a buɗe wacce ce aka rufe wacce ce muke da rauni akan ta misa tsaro mai karfi a wajen duk ya kamata a ce mutum ya gane wannan wa Allah ya fitura alal harasati lahzatan kada kuma wannan mai gadin ya gushe wajen gadin ya yi rauni wajen gadin wannan ganuwar da gidajen da suke cikin ta lahazatan ko da lokaci dan kaɗan fa innal aduwa la yaftur yace saboda shi maki baya gajiyawa baya kasawa ba kuma ya kosawa qala rajulun lil hasan al basri malai yace wani mutum ya tambayi babban malami al hasan al basri alaihi rahmatullah yace masa ayanamu iblisu akramaka Allah shin shedan yana bacci kuwa shine shaɗan da ya malam Hassan al-Basri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ƙala sai malam Hassan al-Basri ya ce launa ma ai da a ce shaɗan zai samu ya bacci ko da sau ɗaya ne lawaje da na rahatan da mun huta da shaɗan zai samu ya ɗanyi bacci ya ɗanyi gyangyaɗi da mun huta yanzu akwai lokacin da za a ce an yi minti ɗaya ba a saɓan Allah ɗan uwa akwai ko a ina a duniya a ce an yi wani sakon ko wani minti ba tare da wani yana saban Allah madaukakin sarki ba kowa bin Allah yake a lokacin za ta yi ba za ta yi ba to ashe kaga mai ingiza wancan aikin ba bacci yake ba ba hutawa yake ba kenan aiki yake ta yi kamar yadda nake yau mai mai mana mu ne muke ta bacci eh mu ne muke ta bacci mu yi bacci da safe mu yi da daddare mu yi da rana mu yi da yamma muna ta bacci amma shi shedan baya bacci aiki kawai yake me aikin sa shine halakar da mu eh kuma yana ta samun nasara gashi nan Allah ya yafe mana وهذا الحسن sai ma ya ci gaba da bayani game da waccan ganuwa ya ce wa hadal hisnu wannan ganuwa mustanirun bi zikiri tana haskakuwa ne da zikirin Allah maɗaukakin sarki ma'ana security light inda ake sa a haskaka wannan ganuwar inda za a ga ko'ina ta yadda mara gaskiya ba zai iya shigowa ya rashin gaskiya ba shine mai ambatan Allah maɗaukakin sarki mushraqun bil iman tana kuma haskakuwa ne da hasken imani وفيه مرآة ثقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به أتكين wannan ganuwa akwai mir'at akwai mudubi saqila wanda yake mai haske tar babu tsatsa a cikin shi zaka iya ganin komai tar a jikin wannan mudubi fiha suwarun ayutara fiha fiha suwar ma yamurru bihi kullu ma yamurru fihi ta wannan mudubin za a iya kallon hoto ko sura duk wanda yake kokarin wucewa ta gano ta gefen wannan ganuwar wato CCTV kenan uwa kun ga Ibn Jauzi ya rayu a shekara ta a karni ne shi da ya rayu karni ne shi tunda na ce muku ya mutu a shekara ta 590 da nawa da bakwai to amma kun ga yana bayani akan wani abin da yake faruwa yanzu yake existing a wannan a wannan generation din namu wani abu ne kamar CCTV shi a lokacin sa akwai CCTV ne ba CCTV amma ka kalli hoton abin yadda yake bayar da shi kamar CCTV ce sai a cikin wannan ganuwar akwai wani mudubi mai haske duk wanda zai wuce ta gefen gano ne ana ganin shi ana kallon shi duk ta inda shi dan zai gifta akwai wani haske a cikin zuciyarka da yake haskaka maka wannan ba daidai bane wannan kada ka je nan wajen watilka hududullahi wa mai ta'adda hududullahi faqad haka wannan wannan shine hasken imani shine hasken da Allah madaukakin sarki sanya a zuciyar mutum na ambatan Allah da karatun alƙur'ani da yake yana haskaka mutum shedan kuma yana ƙara nesa da wajen saboda me akwai haske za a cikin masallacin nan babu wani wanda wanda ya isa ya shigo kowa yana kallon sa ga haske ga komai ya zo dauki wannan ya fita kowa yana kallon sa yana kallon sa a ga abin mamaki a ce anya wani yana da hankali kuwa haka ne ko to haka al'amarin yake amma aka dauke wuta fa duk sai wani lallabo ya zo in an jona wata a cikin soket sai ya zare ta sai ya fita da ita me yasa wannan duhun shine to rashin zikiri da rashin imani shine wannan duhun na cikin zuciya yan uwa shine abin da yake ba shi dan dama ya hado ya shiga cikin zakatanmu Allah kiyaye bala yace fa awwalu ma yaf'alu shaytanu fi ar-rabdi iktharu dukhan farkon abin da shaytan yake fara yi a cikin wannan unguwa ta sai da yake zo na tadab da wannan ganuwa dan yaga ya samu damar shiga cikin wannan ganuwar shine iktharu dukhan sai rinka tada kura dan dan wajen yayi kura hayaki ya tashi idan hayaki ya tashi haske zai disa shi ko ba zai disa shi ba zai zai disa shi sai wannan hasken da yake haska gefen gano wannan ta yadda duk wanda zai wuce ana ganin sa sai ya disa shi to abin da yake fara yi kenan shi da iksaru dukan sai ya yawaita hayaki da tada kura a wajen sai ya ta bujuro maka da sha'awa sha'awa kenan da abubuwa kala kala ya fara tayar maka da kura kenan fataswaddu hitan alhisin sai katangar wannan ganuwar sai ta fara sai ta fara yin baki sai ta fara yin baki wa tasda'ul mir'at wannan mudubin mai haske cctv din nan sai ta fara yin tsatsa sai ta fara lalacewa sai ta kasance tana tana dan ba ko ina take iya haskawa ba walil aduwi hamalatun fasaratan yahmilu fa yadkhulu al hisn shi maki shedanu shedan kenan da yake gefe yana da hamalatin madaukai abubuwan da suke iya taimaka masa wajen shiga wannan katangar to wani lokaci yakan gwada sai ya amfani da ɗaya daga cikin wannan maɗaukan nasa sai ya ƙoƙarin shiga cikin katangar nan fa ya kirru alaihi harisu fa ya kharuj to da yayi ƙoƙarin shiga sai mai gadi yana faɗake yana kallon sa idan akwai ambatan Allah akwai zikiri akwai karatun alqur'ani akwai imani sai su kai hari a kansa shine fa ya kirru sai su kai ɗauki a kansa saboda ka sai fito da gudu shi sa wani lokaci zaka ga shedan ya kawo maka hari yana so kai wani abu mara kyau idan Allah ya taimake ka Allah ya tabbatar da kai sai kaga kai kokari ka kubuta daga wannan zanubin to irin wannan yanayin kenan shedan ya yi kokari kai maka hari Allah madaukakin sarki ya taimake ka sakamakon ambatan Allah da kake yi da karatun alqur'aninka da imaninka da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya taimake ka sai ka tunkuɗe wancan zanubin a lokacin shedan ya yi kokarin kawo hari ya shiga wannan katanga kenan to masu gadi ambatan Allah ka da sauran sun kore shi abin da yake faruwa kenan wa rubama malaiti wani lokaci kuma da khala shedan yakan samu dama ya dan shiga idan ya kokarin shiga nan yakan dan shiga kadan fa'afa ai fas ai afsada sai ya dan bata wani abu sai ya dan lalata wani abu a cikin katangan ya dan saci wani abu sai ya fito da gudu ma'ana zai samu dama shiga cikin zuciya ya dan lalata wani abu daga cikin zuciyan ba gaba ɗaya ba shine idan mutum ya dan samu zamiya a matsayin ka na mumini mai imani sai ka dan samu zamiya wani lokaci sai ga kai abin da ba daidai ba to ya dan samu dama ya shiga kenan ya fito subhanallah wa rubama aqama li ghaflati al-haris wani lokaci kuma idan ya shiga sai ya zauna ma sai ya dan zauna wani lokaci li ghaflati al-haris saboda gafalar masu gadi eh kun ga a lokacin masu gadi sun yi rauni kenan ma'ana abatan Allah da zikiri da sauransu ya rauni a jikin zuciyar mutum shi sa in ya shiga ba shiga zai kawai fito ba a'a sai ya dan zauna tsawon lokaci ya dan yi abin da zai kenan to wani lokaci kuma idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka ko da ya dan zauna dan tsawon lokaci kuma sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ka faɗaka to masu gadi sun dan faɗa kake ne sai a koro shi sai a fatattako shi sai ya waje da gudu wa rubama kaddati rihu tarida lidukhan fataswadu haytan alhisin wani lokaci kuma shedan yakan yi amfani sai ya tada kuran nan da yawa sai ya tada kura da yawa ta yi baki kirin saboda haka sai ta bakanta wannan ganuwar ko katangar ta yadda babu abin da ake iya gani duk wanda zai wuce ma ba zai gan shi ba ma'ana ka ɗauka ya lalata cctv ɗin nan gaba ɗaya wannan fitilu din street light na diya ta ya fafasa su waje yayi ne kenan yayi duhu ku dauka mana cikin nan waje an dauke wuta ne a cikin zuciya to shine abin da yake faruwa to saboda haka idan irin wannan abin ya faru wa tasda'ul mir'atu wannan CCTV din ta fashe ko kuma ta lalace fa yamurru shaytanu sai shaydan ya zo ya wuce wala yadri bihi ko wala yadra bihi ba za a iya sanin ma ya wuce ba saboda akwai duhu kamar yadda kamar yadda mara gaskiya zai iya sadadowa cikin masallacin nan idan babu wuta waje yayi duk ka kaddara lokacin da ake babu farin wata sosai ka gari yayi duhu ga babu wuta to wani lokaci sai ka sai ka ka shiga cikin daki ko tafin hannunka ba ka iya gani to irin wannan lokacin yayi kokari ya lalata komai a cikin zuciyar mutum duk abin da yake baka kariya ya lalata shi abin da ya shafi ambatan Allah abin da ya shafi karfin imani abin da ya shafi kula da addini abin da duk ya lalata wannan abubuwa saboda ka sai samu sai ya shiga a hankali ya tudada wa rubama jaraha al-haris li ghaflatihi wa usira wastukhdima to wani lokacin ma saboda tsiya da lalata irin ta shedan har shi mai gadin ma saboda gafalarsa har shedan ma sai ya ji masa ciwo ba ma kawai wucewa zai ba sai yayi kokarin ma kama shi kamar yadda bara idan sun je gida wani lokaci sun galagalaga sai ku ji an ce an kama mai gadi an daure shi to shi kansa mai gadin ma sai an ji masa ciwo shine juriha wa usira wani lokaci ma su kama shi su tsaddaure shi wasu tukhdima su ma yi amfani da su su ma yi amfani da mai gadin wajen ya nuna musu inda komai yake inda sako da lungu na gidan yake nan su shiga su sata dan uwa an fahimta sai su ina ɗakin alade yake wallahi amma gaya mana za mu harbe ka yana ɗaure ga bindiga an sa masa ɗakin alade yana bangare kaza ina ɗakin hajji yana bangare kaza a ina kaza duk saboda ya san sirrin gidan to wani lokaci mai gadin da ya san sirrin gidan a cikin zuciyarka da shi zai amfani kuma wajen kokarin me wajen kokarin lalata zuciyar kuma kun ga lamari ya ɓaci kenan duk ba wuce ya ce wanda ɗan gari akan ci gari eh duk wanda aka ce ya san sirrinka idan ya tashi lalata ka lalata ka ɗan da zai yi sai ta fi maka tasiri sama da wanda bai san sirrinka ba shi da bai san ka ba amma wanda ya san komai naka ko magana zai yi akan kaza a ce a ya san shi tare suke da shi in ya tashi yi maka sharri sai an fi karɓar sharrin sama da wanda bai san ka ba idan ya faɗi magana sai an fi yadda akan ta sama da wanda bai san ka ba to haka al'amarin yake so da wani lokacin wasu hidima har amfani ake ma da masu gadin zuciya wajen a shiga alalata ita zuciyar wa qama yastanbitu al-hila hiyal fi ma fi mawafaqati al-hawa wa musa'adatihi wa rubama sara kal faqih fi ash wani lokaci zai tsaya yastanbitu al-hiyal yana kokarin a yana ƙoƙarin lalubo hanyar dabaru wajen dacewa da san zuciya wajen shiga cikin zuciyar a lalata ta wajen kuma taimakon shaidani wajen a yi abin da ake so a cikin zuciyar ya ce wa ruba masara wani lokacin yakan kasance kalfaƙihi fisharri kamar mutumin da yake masanin addini ne idan ya kasance ya kauce wajen sharri don mutumin da aka ce malami ne ya san addini kuma ya kauce za ka ga in ya tashi bata ba zai bata shi kadai ba ba haka ba ne duk mutumin da aka ce batacce ne in ya bata wani zaka ga in batarsa shi kadai ne ba ruwan kowa da shi ya je ya lalace kawai ya lalace wasu shi kadai ta shafa ya je zaka ga ya zama barawo ko ya zama dan shashe zaka ga shi kadai ne amma a ce wannan malami ne masanin addini da ɗalibansa to Allah irin wannan da wahala ga ya bata shi kadai da wahala ka duba ka gani duk wani wanda aka ce maka malami ne idan ya kauce hanya za ga akwai masu bin sa har yanzu haka al'amarin yake ku kalla ko a masu zagin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi har yanzu mabiya suke samu me yasa da sunan malanta suke wannan al'amari ba haka bane har gobe mabiya suke samu har gobe har jibi wallahi mabiya suke ƙara samu saboda suna amfani da sunan addini da sunan malanta su jawo hadisi da ayoyi na ƙarya ayar kuma su fassara ta ba yadda take ba saboda haka sai wanda yake jahili ne bai san kuma ba sai ya yarda da su sai ya bi su sai bi su haka ku kalli abduljabar nasir kabara har yanzu akwai masu goya masa baya a cikin garin kanan duk irin abubuwan da ya yi da irin abubuwan da aka fito da shi da abin da aka yi na mukabala ko tsaye da aka yi masa da sauransu har yanzu akwai wanda sai gani ba rashin adalci aka yi masa ba daidai aka yi masa har gobe me dalili saboda sun ɗauke shi a matsayin bijimin malami a matsayin malami na addinin musulunci to shi sa su ne masa biya shi isa batan malami wallahi matsala ne eh zallatul alim alim ba zallatul alim gocewar malami matsala ce Allah madaukakin sarki mana tsari shi sa dole ne dalibai su tashi su ilimi ta yadda su iya tantance daidai da ba daidai ba kada ka zama tora kumi da akala duk yadda za a yi kada ka zama tora kumi da akala kawai kana tafiya akan tunanin wani ne kawai abinda wani yayi tunani ya gaya maka shi ne yi ƙoƙari ka yi karatu daidai gwargwaron da aka iya tantance tsakanin daidai ba da ba daidai ba duk yadda malami yake a matsayinsa na malamin ka idan ya ja haka zuwa ga inda yake ba daidai ba ka roƙa masa gafara sai ka ba masa rashin daidansa ka iya bambance tsakanin ayar alƙur'ani da hadisin annabi da kuma ra'ayin shi malamin eh ka iya tantance wannan ayar alƙur'ani daban hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban waɗannan su Allah madaukakin sarki ya kallafa mana bin su thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sai ce me fattabi'ha ita ce shari'a Allah ya ce da annabi mun dora ka akan shari'a a cikin al'amari ka bi ta alqur'ani da hadisi shine shari'a ka kuma san wannan ra'ayin wane ne ra'ayin wane ne idan ya dace da alqur'ani da hadisi da mu alhamdulillah sai ka bi shi sai ka rungume shi in kuma ya saba sai ka bar masa kayansa ba za ka zage shi ba ka ba ka ci masa mutunci ba sai ka masa addu'a Allah ya fi masa ya shiryar da shi amma ba za ka bi shi ba za ka bi shi akai ba kuma wannan ba zai hana gobe idan ya kawo abin da yake na gaskiya ka dauka ba dan uwa an fahimta haka al'amarin yake haka al'amarin yake ka'ida ka'ida mutum in ba bata yi gaba ɗaya ba dan malami ya kuskure ba a zagin sa babu wani malami da ka sani in dai malami ne a duniya kaf in ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bashi da kuskure wallahi babu shi in dai malami ne mai koyarwa ta addini babu shi banda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to daidan ake ɗauka rashin daidan kuma sai a ban masa sai ka ci gaba da ɗaukar abin da ke na daidan a wajensa wannan shine adalci kuma shine abin da a rayuwa ta magabata ta nuna amma ba a zo a zagi malami in dai malami ne na addini da ya tsaya yake koyar da mutane littafin Allah da sanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan yayi wani kuskure a duniyanci ko a lahiranci wannan ba daidai bane Allah ya datar da mu malaiti qala ba'du salafi ɗaya daga cikin magabata yake cewa ra'aitu shaytana yace naga shaydan fa qala li sai yace da ni wannan duk muna karanta maganar ibn al-jawzi ne har yanzu a littafin talbisu iblis a cikin teka waɗannan maganganu yace kuntu alqan nasa fa'allimuhum shaydan yake ga masa cewa na kasance ni ina haduwa da mutane sai na koyar da su na koyar da su yadda ya su sharri da yadda ya su bata da ni ne dai malamin mutane a bangaren sharri inji shaydan yace fasirtu alqahum fa ata'allama minhum sai amma kuma sai sai lamari ya juya yan sai ya kasance wasu daga cikin su ni nake haduwa da su kuma na koyi wani abu daga wajen su wa rubama hajama shaytanu ala dhakiyil fatin wa ma'ahu urusul hawa sai wani lokaci shedan yakan kai hari ga mutumin da yake mai kaifin hankali da tunani amma wanda yake wanda yake wanda yake da wata danyar san zuciya a cikin a cikin ransa yana da wani abu na san zuciya a cikin ransa duk wancan tunani nasa da hangen nesan nasa wancan san zuciya ba zai bashi ba zai bashi ya ga daidai ba qad jallaha wanda ya yaye wannan san zuciyar a cikin zuciyarsa fa yatashaghalu fitan bin nazari ilaiha fa yasta'firuhu sai shaydan ya shagaltar da wannan mai tunani da hankalin da wannan san zuciyar da ya san yana buƙatar ta yana so sai ya tasiri a kansa eh duk tunaninka duk abin ɗinka akwai shi abin da shaydan zai duba ya ga me ka fi so sai ya shiga maka ta nan sai ya halakar da kai kamar yadda na mana bayani satin da ya gabata wani zaka ga shi babu abin da ya shafe shi da wani nau'i na zunubi amma kuma wani nau'i na zunubi yana son sa to shaydan sai ya tabinka ta nan wajen yana halakar da kai can ɗin sai ya rabu daga tun da kaki shi babban fa burin shi ɗayan uwa shine ka saba wa Allah koya ne koya ne ga ka saba wa Allah ya bakka lami lafiya ba za ta yi ba shi ba ruwan sai ce kai laifi a'a in ka yin kaza kai kaza in ka yin kaza zamu zo mu ji insha Allah ta'ala hanyoyin da shi ɗan yake bi yace aqwal qaid alladhi yusaqu bihi al-asra mafi girman kukumi da sasari da sarkoki da shedan yake daure fursunansa da shi idan ya kama wanda zai halakar shi ne aljihalu kun ji ba shi ne jahilci kun ji malami bai ta magana ta ana mafi girman sarƙar da shaɗan yake ɗaure mutum da ita shi ne jahilci babu mafi ƙarfi kama wannan idan shaɗan ya kama mutum da jahilci to wallahi baya rabuwa da shi sai ya kifar da shi ku duba galibin mabiyan wanda suka ɓata za ku ga jahilai ne wanda aka ce sun ɓata galibin mabiyan za ku ga wallahi jahilai ne su an ja su ne akan rashin iliminsu an yi amfani da rashin iliminsu ne an dulmiyar da su kawai shi mai bi ogan nasu shugaban nasu ya sani amma san zuciya da wani abu na maslaharsa ya sa ya ɓace amma wallahi waɗannan miskinan su ba su sani ba ne ɗauka suke addini ne yanzu mutanen da suke yin shi'a abin da suke ɗauka shine kare martabar 'yan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan Allah wanda musulmi za a ce masa ga ahlul baiti iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kace baka san su wannan musulmin kirki ne zai ce baya san su babu to sai aka ce musu ku fito mu kare iyalan gidan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mu mu ne masoyan iyalansa an zalunce su an musu kaza ku fito mu kare martabarsu to sai aka amfani da wannan sai aka ja su sai aka kudunduno wasu abubuwa cikin wannan da'awar sai ake zaro musu su yadda basu gane ba sai ake zagin sayyidina abubakar a zagi sayyidina umar a zagi na aisha a zagi na hafsa a tsino sahabbai duk ta wannan da'awar cewa san gidan ƴaƴan gidan annabi ake me ake ce musu saboda waɗannan waje sun zalunce su duk ba masoyin su bane to kaga babu wanda zaka kawai zaka zo zaka ce masa musulmi ne shi a ce ku taho mu tsino sahabbai wai zai yadda da kai ba wanda zai yadda da kai amma sai ya ce ku taho mu so ƴaƴan gidan annabi sai kowa ya to alhamdulillah alhamdulillah sai an shiga sai a shiga maka saboda baka da ido makaho ne kai ba mara gani da ido ba mara gani da zuciya baka da ilimi yan uwa wannan shine abin da yake faruwa shi sa yan uwa dole ne wallahi bamu da uzuri musamman a wannan zamani dole ne kai karatu duk mutumin da ka jana cewa ainihin yanzu na rasa abin da ake ciki wannan ya gara kanan wajen wannan ya gara kanan wajen wannan ya ce kaza to ni ba dan komai bane wasu ya ce shi ba dan komai bane ka fita daga musuluncin kenan a to ai dole akwai wanda yake akan daidai ba haka bane kai karatu ka san waye akan daidan wai shi ba dan komai bane kaga wannan ai jahilci ma gwanda dan komai din da shi idan shi dan komai din yana gani akwai inda zai zai dan samu mafaka ne a can din shi sai yi amma kai baka da komai saboda ba karatu kwata kwata yan uwa wallahi akwai wanda musulmai ne musulmai ne yan uwa masu sallah amma wallahi ba shi da alaka da karatun addini kwata kwata ko ta nesa kwata kwata a ce wai zo na sauraron karatun addini ba shi da alaka a birni da ƙauye duk gasu nan kuma kullum yana tufe shi musulmi ne har ma sa baki yake abubuwan addini idan ana magana amma baya zuwa ɗaukar ahalari baya zuwa ɗaukar ƙawa'idi bai san ashimawi ba bai san iziya ba bai san risala ba bai san arba'una hadisi ba duk wani abun wallahi bai san su ba daga fatiya zuwa an maka wani kace karanta maka wallahi ka hada shi da aiki musulmi ne kuma ya girma ya kai shekarun balaga ba ruwansa da karatu duk irin katitikan nan da ake ayi da safe a yi da yamma a yi magariba zuwa isha a yi da asuba wallahi wani ba ruwansa da shi kwata kwata babu ruwansa da shi kuma musulmi ne da ka ɗauko magana ta addini kuma sai ya tarafi ya tsabki sai su masoyan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam haka ake soyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban abin da zai taimaka maka wajen soyar annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi kai masa biyayya ta ya za a iya masa biyayya kana jahili kullum in banda saba masa ba abin da za ka rinka yi kullum in banda taba annan babu abin da zaka rinka yi matakar kai jahili ne yan uwa mu tashi mu yi karatu ba mu da uzuri yanzu duk mutumin da yayi wani abin da ba daidai ba da jahili yanzu ba shi da uzuri hanyoyin neman ilimi sun yawaita ko ina gashi nan karatu ake idan kai ba dan kaza bane dan kaza ne kai duk ko ina ana karatu ka je wajen dan kaza dan kai karatu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala yace wa awsatuhu fil quwwa wanda yake na biyu wajen ƙarfi ko kuma na tsaka-tsakiya daga cikin sasirin shaɗan wajen ƙarfi shine alhawa san zuciya wa abu'afuhu alghafla mafi raunin kuma abin da shaɗa yake amfani da shi wajen ɗaure mutum idan ya kama shi shine mai gafala rafkana ya yi ne abubuwa guda uku san zuciya jahilci da kuma rafkana jahilci na farko san na biyu sai kuma rafkana wa ma dama dar'ul imani alal mu'min malai ce matukar akwai garkuwar imani a tare da mumini fa inna nabala al'adu la yaqa'u fi maqtal to hakika kibiyar maki shedan ba za ta iya ratsa jikinsa ta kashe shi ba ba za ta iya dira a makasa daga jikinsa ba matukar mutum yana da garkuwa ta imani yana da garkuwa ta ambatan Allah to duk inda shedan ya harbo kibiyarsa yana da garkuwar da ta zo sai dai ta sake akan wannan garkuwar ba ta take a cikin jikinsa ba ɗan uwa an fahimta ai haka al'amarin yake malai ce intaha maganar da aka ɗauko daga shi a ibn al-jawzi ta kare ana wajen sun masaqa bi sanadihi an al-a'mash qala haddathana rajulun kana yukallimu al-jinna ya kawo wani isnadin sa zuwa ga imam al-a'mash yace wani mutum ya bashi labari ya kasance yana magana da aljanu wani irin magana da aljanu ko ta ruqiya ko ta wani makamancin haka idan aka yi wani ruqiya aljani kan yi magana akan harshen sa kalu aljanin suka ce laisa alaina ashaddu mimman yattabi'u sunna babu wanda ya fi tsanani a kanmu su shedanu suke magana babu wanda ya fi tsanani a kansu suke shan wahala wajen shiga jikinsa ko wajen rudar da shi ko wajen halakar da shi mimman yattabi'u sunnata kamar wanda yake bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ke eh shedan baya san ahlus sunna kwata kwata saboda suna bashi wahala yana shan wahala kafin ya ga yayin rinjaye saboda shi ahlus sunna da yayi abin da ba daidai ba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifu min ash-shaytani me tazakkaru fa idahum abin da baya bukata kenan wanda suke da tsoron Allah da zarar shaɗan ya dan shafe su sun dan kauce sai kaga sun dawo astaghfirullah wa atubu ilai ni ne ne wannan abu ban kyauta ba sai mutum ya istighfari to da kai istighfari ka rusa wancan aikin na shedan abin da baya so kenan kuma ahlus sunna su kadai ne wanda Allah madaukakin sarki ya taimake su san zuciya na addini baya shiga cikin ransu suna kokari su tafi ne akan matafiya guda daya ita ce matafiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan ta babu san zuciya akan ta to su shi da kansa sun yi wannan ikirarin yace amma ashabul ahwa amma ma'abuta san zuciyoyi da bidiyo'i fa inna nal'abu bihim la'aban yace su su ku ai wasa muke da su wannan kamar kamar me eh yace wannan ai muna wasa da su dai inda muka ga dama Allah ya kiyaye mu wa alam akhi muslim mal yace ka sani ya kai musulmi anna shaytana haqiqa shaytan la yadkhulu illa ala dhil qalbil khali baya shiga wajen halakar da kowa sai cikin zuciyar da take babu komai tawofinta babu komai a cikinta mina zikiri tawafinta daga ambatan Allah babu ambatan Allah a cikinta wattaqawa babu tsoron Allah a cikinta wal ikhlas babu ikhlasi a cikinta wal yaqini babu yaqini a cikinta fayalqa waswasahu sai jefa waswasinsa a cikinta wanda kamar yadda muka bayani shine farkon marhala da shedan yake wajen halakar da mutum fatajidul mahalla khaliyan da waswasi ya shiga cikin zuciya sai ya same su babu komai an mai shimfiɗa mai kyau ko sai ya samu waje sai ya kwanta sai ya zauna fatata makan minhu wa tastaqiru sai ta samu waje ta tabbata ta zauna a ciki kama qila kama yadda wani mawaki yake cewa atani hawa ha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana kamar ke ce masa majanunu laila ai da an san labarin majanunu laila ko to shine yake wannan waka majanu sunansa na gaskiya shine qais ibn al-mulawih qaisu ibn al-mulawih shine sunansa na gaskiya majnun inda ake ce masa ai mahaukacin laila ba mahaukaci bane ba yan uwa da hankalinsa kawai soyayya ce ta hukatar da shi eh wata budurarsa ce laila kusan da ita da shi ƴaƴan baffanni ne yan uwa ne to abin da ya faru shine tun suna ƙanana suka taso kuma sun saba irin sabon nan da da wahala a iya rabuwa tare suke fita bayan gari kiwon dabbobi shi da dabbobin gidansu ita ma da nata haka suke fita su zauna su ta hira sun shaƙu shaƙuwa ba ta wasa ba to ana nan ana nan lokacin da ta fara girma ka'idar laraba dama idan yarinya ta fara girma sai a ɗauke ta daga idan namiji saboda ka sai aka ɗauke ta daga ganin shi kuma yana nan yana taimata waƙoƙi da sauransu ta inda ya zo yana yana mata waƙoƙi yana ziga ta yana kamba mata yana abin nan ɗinta to shi kuma balarabe a wancan lokaci ka'ida shine duk mutumin da ya fito ya bayyana irin wannan soyayyar ga mace har yake mata waƙo yake mata ghazal to ba sa bashi aurenta ba za su bashi aurenta ba saboda haka yaje iya kokarin sa ya tattara wajen raƙuma 50 a matsayin zai bata sadaki eh sai da ya gama komai ya kawo sadaki sai abin ta yace ina ka je ka nemo ta wannan dai ba za a baka ba eh ba za a bashi wannan ba yayi yayi duk abin da aka ce ba za a bashi ba saboda haka da ƙarshe ma wani ya fito da raƙumansa guda goma kawai aka ɗauka aka bashi ita ya ɗauke ta kuma ya mai ita can ɗa'if aka ba ɗin da yake to shine abin ya taɓa shi ya ma daina zama a cikin gari yake shiga daji kawai ke waƙoƙinsa saboda haka da dabbobi yake rayuwa namun daji da sauransu duk inda ya zauna ya tawaƙa yana ya balle wata rana mahaifinsa da ya ga abin ya ƙi cinyewa ya zo ya ɗauke shi ya ce ba tafi saudiya ka je ka roƙi allah maɗaukakin sarki ko allah ya yi maka sai idan ka je ka runguma labulan ka'aba ka roƙi allah maɗaukakin sarki allah ya cire maka sallaila to shi kenan aka ɗauke shi aka tafi ka'aba ya je ya kama labulan ka'aba ya rungume da ya rungume kawai sai ya ce Allahumma zidni lilaila hubban wa biha kulfan wa la tansani zikraha abadan ce Allah ka tsara min sallaila da wahala da duk wani da bala'i da masifa an dai akan laila ne Allah ka tsara min shi yace Allah kada ka mantar da ni ambatanta har abada sai saki labalan ya fito wasa ya gama addu'a to shi haka ya rinka yawo a cikin daji fa yana yawo wata rana aka same shi tsakanin duwatsu kawai ya mutu aka ya mutu eh shi ne labarinsa duk duniya babu inda labarin majanunin laila bai shiga ba in kana an ana bayanin soyayya sai a ce ko kai ne majanunin laila ka hauka ai ya isa ita tana can ta yi aure ta tare da cewa ita ma ba ta so ba ta kwana tana son sa ita ma amma ita ta bi iyayenta ta je ta yi aure amma shi ya ki ya so ya makantar da shi wata rana yake cewa a uddun layali lailatan ba da laila wa kada ishtu daharan la uddun layaliya ya ce amurru alal diyari diyari laila a uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shagafna qalbi walakin hubbi man sakana diyara yace wai na kasance ina irga darare dare bayan dare yau ta wuce saura gobe saura jibi saura gata haka nake ta irga darare na kasa jurewa yace da ku na yi rayuwa ta ba na da irga darare yau ta wuce ban sani ba saboda babu abin da yake damuna dama an kaga mutum yana irge abu biyu ne ko dai wani abin farin ciki da yake so ya kan masa ko wani abin bakin ciki da ya dame shi yake so ya wuce idan wani abin farin ciki kana so ya zo me zaka ta yi saura kwana kaza ba haka bane saura kwana kaza haka idan wani abin bakin ciki ya dame ka shi ma me zaka rinka yi idan ga kwanaki Allah ya sa ya wuce yace a uqabbilu a amuru ala diyari diyari laila yace nakan wuce ta wajen gidajen ta wajen gidan su laila wucewa kawai zan zo yace uqabbilu zal jidara wa zal jidara sai in tashi bangon gidan su laila in sumbaci wannan bangon sumbata bango bangon gidan su laila kawai sai je ta sumbatar sa kai yace wa ma hubbu diyari shagafa na qalbi yace ba wai ba wai san wannan bangon ko gidan ne lallabe zuciya ba yace walakin hubbu man sakana diyara sai dai san wanda suka zauna a cikin gidan ita ce laila sai ba ta na amma bangon gidan ma yake sun bata kaga wannan abin kamata a bashi aurenta ba to shine majnunul diwani ne da shi duk ɗaliban adab sun san diwani majnunul laila ko waƙoƙi ne ga sanan da yawa yayi su ɗaliban adab suna karantawa to shine yake wannan rike cewa atani hawaha wai san laila hawaha abin da yake nufi ai shine hubbu laila san laila ya shiga cikin zuciyata qabal an a'rifa al-hawa tun kafin na san wani menene so shine ya fara shiga cikin zuciyata ya zauna ya samu waje babu komai a cikin zuciyata saboda haka fasada fa qalban khaliyan sai sanna ta ya dace da wata zuciya wacce babu komai a cikin ta fata makana sai ya zauna ina fata an fahimta yan uwa wato da wannan baiti na majnun laila zaka fahimci hikimar iyayen matada ta yadda zaka ga auren da yake lastin shekara 60 shekara 70 ba tare da an rabu ba kun san dalili saboda ita wannan matar da aka aure da ita shekara 70 da ta wuce ba ta da soyayya kowa wata ma bata ma gama wayo ba san wannan mijin shi yake fara shiga zuciyarsa kuma san wani baya ƙara shiga ɗan uwa haka ne ko ba haka bane amma yanzu yaran mu yarinya ɗaya suka sabita da samari 30 dan Allah ba haka bane wallahi wata yarinya ita kaɗai tana da samari sun fi 30 dan Allah a cikin 30 din za a rasa wanda take so kala kala ga suna san wannan ya shiga san wancan ya shiga san wannan ya shiga to ba ya taso a ciki shi sa duk da ta ne sai gaba ta aure kowa kowa ba daga cikin sa aure mutum daya to sai kaga mutum ɗaya nan kuma da ta aura akwai cikin 30 din sa akwai ɗaya biyu da take so ya ga tana waya da su bayan ta yi aure haka ne ko ba haka bane abin da yake faruwa kenan amma ku duba hikimar iyayenmu yarinya tana shekara goma sha biyu bata ma san wani abu namiji ba bata ma san me soyayya ba bata ma san wani mai ta rike waya ta makale ta je ta koma gefe tana tana bata san wannan ba sai ya aurar da ita ga namijin da shi ma gafili ne maybe ko so za yana wani a ce ka zo ce to an daura maka aure jiya jiya an daura maka aure kuma wallahi bai sai ce komai ba ko kuma a ce ka je ka ga gidan wani jibi za a daura maka aure shikenan shikenan zancan sai a yi auren ba su san juna ba tun suna nesa nesa da juna har su zo su saba sai ya kasance ita ya fara sani shi ma ita ma shi ta fara sani sai ya kasance an samu abin da ake bukata sai kaga an yi aure shekara saba'in wallahi tamanin kuma akwai soyayya da jin kai saboda shi bai taba son kowa ba sai ita ita ba ta taba son kowa ba sai shi amma yanzu me yake faruwa da Allah ina sabaran budurka nawa yana da budurwa ta mu goma sha biyar shi kuma kowace kowace abin timetable ake na zuwa zance yau a je wajen ta gabas gobe a je ta gidan arewa haka to kaga kai ma dole a cikin waɗannan ba ka rauta wacce kake so to matsalar da ake samu kenan yan uwa wannan na ɗaya daga cikin Allah dalilan da yasa auren baya lastan yanzu sai ayi aure sai kaga shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai kaga an ce an rabu wata biyu wata uku sai kaga an ce an fara samun matsala Allah ya samu dace to kaga wannan baiti na majnun laila zaka fahimta ka daga cikin sa tun babu son kowa a cikin zuciyata ya ce san laila ya shiga cikin zuciyata sai ya dace da zuciyar da babu komai fata makkana sai ya zauna Allah ya samu dace wa amma idan kana alqalbu amiran bil imani amma idan zuciya ta kasance ta rayu da imani musarbilan bit taqwa amma ta kwarjalle ko ko gado na taqwa muhsinan bi muhassinan bi dhikri an katange ta da ambatan Allah fala yakunu lishaitani alaihi sultanun wala ilaihi sabilun shaitan bashi da dama akan wannan zuciya bashi da hanya kuma da zai iya batar da ita Allah subhanahu wataala ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na mai gadin me mai gadin zuciya shine ambatan Allah da mutum yake yi da sauransu shi da ambatan Allah da kake da karatun alƙur'ani su ne suke gadin zuciyar ba za su bar shaidan ya shiga cikin ta ya tasiri ba ta yawan yin ta yawan yin sa lokacin da kake ambatan Allah ka sawa zuciya ka tsoron Allah madaukakin sarki shine gadin ai yawan yin sa idan ka gafala da ambatan Allah shaidan ƙara kusantowa kusa da kai yake lokacin kuma da kake yawan yin sa shaidan ƙara matsawa yake da kai haka al'amarin yake Allah Allah ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya wanda muke kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah